الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الخميس عشرين دا هدو ga watan rabi'un al'akhir hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekara 1447 wanda ya dace da 16 ga watan goma shekara ta 2000 da 25 miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam ci gaba da karatu da muka saba a kowane sati wanda za mu fara da littafin fiƙihu al-muqaddimatul izziya lil jama'atul azhariya da wannan shine darasi na 24 za mu tashi cikin shafi na 53 sabon fasli da mala ya ce faslun fil mashi alal khufaini fasli da zai yi bayani akan hukunce-hukuncen shafa akan hufi guda biyu wani nau'in takalmi guda biyu da ake kira wato hufi a darussan da suka gabata an tattauna batu na abin da ya shafi taimama wanda uh, takan tsaya matsayin wanka ko kuma alwala idan an samu lalura ta rashin yin wankan ko kuma rashin yin alwala ɗin sai shari'a da sauwaƙa cewa za ka iya yin taimama kai sallah idan wanka ne daga baya in ka samu ruwa sai ka yi wanka to kuma aka zo aka yi bayani akan abin da ya shafi wato shafa akan rauni idan mutum ya samu jarrabawa ta rauni a wata gaba daga cikin gaban jikinsa wanda saka ma wannan rauni ruwa zai iya haifar masa da cuta to shi ma aka ce idan yana iya shafa ya shafa in shafa a kansa ba zai yi ba su aka ce ya yi shafa akan magani da aka dora wato ba sai ya wanke maganin ba in ma shi ma ba zai yi ba aka ce ya yi shafa akan bandeji wani kyalle da aka sa aka ɗaure aka rufe maganin in kuma duka wannan ba zai yi ba da shi ma hawa yi wa shari'a ta ce shi kenan shafa a kansa ya faɗi sai ya ciranta zuwa ga wanke abin da yake wankuwa wasu kuma suka ce a'a zai koma mataimama ne to shi ne za a yi bayani akan abin da ya shafi shafa akan wasu nau'in takalmi da laraba suke kira da alhufu wato hufi wanda shi ma dai duk wani nau'i ne a na shi alwalaɗin idan kasa hufi tun daga kafafu ake sa shi to dama abin da yake wajibi shine a wanke kafafu kamar yadda aka yi bayani a baya to amma in ka riga ka sa hufi din bisa ka'idodin da za a faɗa to ba sai ka cire hufi din ba kawai za ka yi shafa a kansa ne wannan shafin zai tsaya madadin wanke su saboda ruksa ta shari'a so kuma san akwai hadisai waɗanda sun yi tawaturi wanda ake kira da tawaturul ma'anawi a kamar yadda aka ruwaito ga alhassanul basari wanda asar ɗinsa ibn al-munzir ya kawo shi a cikin littafinsa al-ausat da wasu littattafai dai yake cewa ya ji wajen sahabi saba'in suna ba shi labarin cewa sun ga annabi ya yi shafa a kan hufi ko annabi ya ce a yi shafa a kan hufi to haka aka ruwaito hadisai daban-daban wasu hadisan a ce annabi ya yi shafa wasu hadisan a ce annabi ya faɗi yadda za a yi shafan wasu hadisan a ce ya yi umarni da alfazu daban-daban to wannan shi ake kira da attawaturul ma'anawi a ilimin hadisi eh to amma an samu wasu daga cikin yan bid'a su ne arrawafid yan shi'a su sun yi inkari akan shafa akan kufi eh su ba su yadda ba so da haka shi yasa in suka zo alwala to shafa suke yi ba sa wanke kafa eh koda ba za su koda ba su da hufi tun da shi hufi din ma asalin ba su yadda da shi ba to in suka zo wankin kafafu to shafa suke yi sai su dinga shafa sama eh amma ahlus sunna wal jama'a sun yi ijma'i kan cewa ana shafa akan hufi a shi yasa zamu ga cewa duk da mas'ala ce ta fiqihu gaba da yawa littattafai na aqida zaka ga malamai na kawo ta suna kawo ta a cikin littattafansu Uh, saboda kasancewar wasu daga cikin 'yan bid'a sun yi inkarinta to shine mala yace lil mashi alaihi shafa a kansa shi kufi din ya ce alaihi bai ce alaihi ma ba tunda can cewa yayi fasulun fil mashi alal khuffaini sai tasniyarsa to shine malamai suka ce la'akari da jinsin hufi din eh to shi yasa yace lil mashi alaihi bai ce alaihi ma ba eh wannan ishara ne zuwa ga cewa shafa akan jinsin hufi tunda hufin ba wato kala ɗaya bane nau'uka ne daban-daban daban-daban daban da sauransu kowa da kalan nashi shi yasa sai ya ambaci damiri na ifradi wanda yana ishara zuwa ga jinsinsa sai ya ce samaniyatu shuruɗin akwai sharuɗa guda takwas da malamai suka aza cewa sai sun cika sannan za a yi shafa a kansa a duk da za mu ga a kamar shi malam da ya ambaci sharuɗa takwas a nan to malamai suka yi masa ta'akkubi cewa in aka duba za a ga sharuɗan goma ne domin kamar yadda zai zo a sharaɗi na shida to sai ya shigo da wasu sharuɗa ma guda biyu sai ya dunkule su a cikin na shida ɗin e wanda in ka haɗa da takwas ɗin da ya ishara a nan da biyu ɗin da kuma ya kinsa su a can a sharaɗi na shida to shine sai ya baka goma biyar daga cikinsu suna da alaƙa ne da shi karan kansa kofi ɗin sharuɗin suna da alaƙa da shi biyar kuma daga ciki su kuma suna da alaƙa ne da shi mai shafa almukallaf kenan al'awwal to a duk da ya yi abin da ake kira sabanin abin da ya gudana ga su alfukahau galiban matsala ta fiƙihu in an zo akan fara faɗan hukuncinta ko ma'anarta definition ke to shi ko ɗaya bai a nan ba bai gaya mana mai ake kira hufi ba sannan kuma bai faɗa mana hukuncin shafa aka hufi ba a farko sai ya fara kawai da sharuɗa to anan kusan akwai ibnu naji ɗaya daga cikin malaman malikiya yana da sharhi akan littafin ar-risala sharhin ya shahara a wurin malamai sharhu ibni naji haka ake kiransa to a ciki yake cewa akwai saɓani a wurin malamai wasu sun ce shafa akan hufi ruksa ne ruksa ne ma'ana ba wajibi ba ne ba musahabi ba ne ba makaruhi ba ne ba haramun ba ne rangwami kina in baka yi ba ba laifi ka yi ba matukar ba ka kyamaci ruksa din daga Allah ba ya ce wasu kuma suka ce a'a shafa aka huffi wajibi ne e fardun ne min alfara'id inda ka riga ka sa huffi ka zo za ka yi alwala to wajibi ne ka yi shafa a kansa saboda ba a ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ga shi da huffi ya zo alwala kuma ya cire huffi din ba matuƙar ba ya saka su ne kila daga baya kuma wani abu ya samu na janaba da sauransu ba idan irin wannan akan cire sai an yi wanka sannan sai a sake sakawa wasu kuma suka ce sunna ne wanda wannan shi ya fi shuhura a wurin magabata da kuma malamai ahalus sunna wal jama'a cewa shafa akan huffi sunna ne saboda manzon Allah ya yi haka kuma ya faɗi yadda za a yi haka ya ba da dama a yi saboda haka sunna ce in kai kana da lada mai ɗimbin yawa in baka yi ba to ka bar wata sunna kaya asara amma ba za a ce kuma alwallar taka ba ta yi ba ko kuma za a rubuta maka zunubi e to shi ibnu naji duka ya tattara waɗannan maganganu idan kun sami littafin nashi wanda an buga shi yana daga cikin shuruhu mafiya kyau da aka yi wa littafin a risala to al'awwalu sharaɗi na farko an ya kuna jildan hufin nan ya kasance fata ya kasance na fata ne falayam sahu ala gairihi saboda haka ba zai shafa akan huffi wanda aka yi ba da fata ba wato dole sai in ya zamo da fata aka yi shi sai ce kalhiraki kamar huffi wanda aka yi da kyalle kyalle aka samu na yadi sai aka yi shi bisa siffa irin ta huffi a wata nuskan kal khuruqi eh kal khuruqi a wata nuska din ta al-muqaddimatul iziyya haka yazo an gane ma'ana kamar kyallaye wa nahwiha ko abin da yake kama da kyalle kamar abin da aka saka da zare ko abin da aka saka da gashi na dabbobi ko abin da aka yi shi aka saƙa shi da roba amma sai aka yi shi bisa sifa shi yasa ya ce iza suni'at in an aikata ta ala hayatul khuffi bisa ga siffa ta khuffi amma kuma ba na fata bane ba da fata aka yi shi ba to ba za a yi shafa a kansa ba to me dalilin su na kawo wannan sharadi dalilin su saboda tarifin huffi da suka yi su malamai alfuka ha'u sun faɗi definition ɗin me ake kira huffi a gun larabawa saboda kayansu ne kuma lafazin alhuffi ɗin daga wurinsu ya fito to shine suna ambata cewa definition ɗinsa shine kullu satirin min jildin makhruzin eh an gane makhruzin a menene na gaba suke fada satirin lirrijili eh satirin lirrijili ko lirrijilai ne sannan kuma mumkinin mumkini mutaba'atil mashi alaihi kullu satirin min jildin makaruzin satirin lirijilaini mumkini mutaba'atil mashi alaihi to sun ce haza huwa al-khuf to shi yasa duk khuffin da bai cika waɗannan definition ba to ba za su kira shi khuffi ba suka ce shi khuffi wani abu ne da ake sitirce wani sashi na jiki da shi min jildin kuma daga fata to kun ga inda wannan sharaɗin yanzu min jildin wanda aka sana'anta shi daga fata kaga daga nan kenan duk huffin da ba na fata ba bisa ga wannan definition ya fita daga mi daga huffi ya fita na uku makhruzin kuma wanda an ɗinka shi eh ɗinka shi aka yi in ƙuƙƙulla shi aka yi ko da da fata fa to ba kufi ba ne ko kuma aka samu gam aka ɗan mammanna aka yi face-face haka eh ko aka yi amfani da wani abu mai ɗauri da sauransu amma dai ba zare aka sa aka ɗinka shi ba to ba kufi ba ne sannan satirin lirijilai ne ya zamo kuma yana rufe mahallin farilla da ake wankewa na ƙafafu inda ya zan wajibi in ka zo alwala a ƙafa ka wanke to ya zamo yana rufe wannan wurin so da haka in ka sa kufi amma kuma bai rufe mahallul fardi ba a ƙafa to ba kufi ba ne ba za ka yi shafa a kansa ba e na gaba na ƙarshe shine mumkini mutaba'atul mashi alai kuma yana yiwa in kasa shi ka dinga tafiya da shi daga nan kamar yadda zamu gani a littafin idan ya zama yayi makafafunka yawa ba za ka ji daɗin tafiya da shi ba ko ya matse ma a kafafu shi ma ba za ka yi shafa a kansa ba akwai mai littafin a adillatu alfiƙihil maliki shi kusan tarifin da ya ambata ke to dogaro bisa ga wannan tarifin nasu suka ce sun fahimci cewa shi wanda ya cika waɗannan sharuɗa shi ake kira kofi a gun larabawa a gun larabawa waɗanda su kuma suka yi masa wani tarifi na daban to sai kaga su kuma ba lalle ba ne a samu waɗannan sharuɗa a wurinsu ba lalle ba ne shi ne ce illal jauraba to sai ya yi istifna'i tun da can ya ce ai dole ya zamo na fata to sai ce banda jaurabi shi ne safa wanda shi ma sifarsa guda da takufi amma ba kufi ba ne an fahimta? yawwa shi kufi galiban zaka ga in ka je saudiya a shaguna ma zaka ga ana sayar da shi eh har yanzu laraba suna amfani da shi ka je wuraren da ake sai da takalma a judda ko riyadh ko makka ko madina zaka gan shi ana sayarwa kala-kala gwargwadon girman kafa ka gwargwadon abin nan to da safa to shi ma socks an yi saɓani akan menene shi kamar yadda suka yi saɓani akan kufi to haka kuma suka yi saɓani akan safa su malamai musamman malikawa suka ce wa huwa ma kana ala shakalin kufi idan an ce jaurabi in an ce safa socks to shi ne wanda aka yi shi bisa ga sifa irin ta hufi amma ba daga fata ba minal kattani an yi shi ne daga wasu abubuwa kamar kada an gani ko zare da sauransu irin abin da dai za a yi saƙa da shi eh ko na kada ko na fata abin nan ko na zare ko na gashin suf ko na roba da sauransu amma dizayin ɗin shi irin na kofi ne bambancin su kawai shi kofi min aljildi shi kuma wannan min gairi jildin sai ce wani hawihi da abin da ya kama da kattani kamar roba ɗin da muka ambata amma fa min fauƙihi sai ya zanta samansa saman tafin ƙafa kenan wa min tatihi da kuma ƙasansa inda yake taɓin ƙasa jildun an samai fata kenan inda ba fata ba shine gefe-gefe amma nan saman tafin ƙafa fata aka sa can ƙasa kuma inda yake taɓin ƙasa shi ma fata amma sauran gefe kuma to zare ne ko kaɗa ko roba ko kuma wani abu to wannan a wurin almalikiya shi ake kira jaurabi saboda haka socks ɗinka a wurinsu in bai da wannan sifa ba za ka yi shafa a kansa na ba ta gane to me yasa suka yi wannan magana dalilin da yasa suka yi wannan magana akwai hadisi da aka ruwaito kamar riwayan al-mugira ibn shu'ba fi jami'at tirmidhi sauran littattafai na as-sunan wanda hadisin an yi ta maganganu akan ingancinsa saboda yanayin hanyoyinsa da kuma abubuwa wasu su raunana wasu kuma su ce hadisi ne hasan wasu ce sahihun ligairihi da sauransu to su galibi malaman malikiya suna cikin waɗanda suka raunana waɗannan ruwayoyi saboda haka hujjarsu ba wancan hadisan ba ne su hujjarsu sun yi ƙiyasin sani akan kofi sai suka ce tunda an samu safata a ƙasa an samai a sama to sai a ba shi hukuncin kofi duk da ba dukan shi ne fata ba sai a yi abin da ake kira da alhukumulil galibi tun da galibin shi fata ne to sai a ba shi hukuncin kofi tun da wancan abin da ba fata ba kila da za ka ce zare ko roba da sauransu ko kaɗa bai da yawa in an auna da fatan tun da tafin kafa da cikin kafa ai shi ne kafa da an cire shi to biyar rage eh yau to su hujja su na cewa ana shafa ga irin wannan jaurabi amma aslan aljaurab to su almalikiya ba sa fatawan cewa a shafa a kansa shi yasa ba aka ruwaici ruwaya biyu din a malikiya akwai ruwaya cewa hatta mai wannan sifa din shi jaurabi ba a shafa a kansa suka ce tun da dai bai cika waɗancan sharuɗa na ta'aribin da muka ambata ba na alkhuf ba za a yi shafa a kansa ba akwai wannan ƙaulin amma bai yi shuhura ba wannan da shi abul hassan ya kawo to shi ne wanda yake ya yi shuhura shi za ka yi ta gani a littattafai kamar muktasaru khalil ya kawo wannan magana na fatar an gane yawwa saboda haka su sun karkata cikin waɗanda ke cewa hadisan ba su inganta ba to amma akwai jamaluddin al-qasimi rahimahullah ya rubuta risala mai suna al-mashu alal jawrabaini eh duka ya tattara riwayoyi hadisan da aka ruwaito kuma yayi maganganu abin nan ɗinsu الشيخ الألباني ناصر الدين الألباني رحمه الله يا ما دوكيت يا متى تحقيقي kuma ya yi takharijin riwayoyin gaba ɗaya to ƙarshe dai ya tafi kan cewa hadisan idan an tattara su to za su iya kaiwa labari za su ƙetare ƙanɗara to kusan abinda kuma suka tafi a kan shi shine daidai hadisan sun tabbata an gane yawwa to da ya tabbata a wurinsu su malikiya to ba za su ma faɗi wannan sifa ɗin ta shi jaurabin ba an gane yawwa na cewa dole sai akwai fata a samansa da ƙasa ba za su ma kawo shi ba na fatar an gane yawwa saboda aljaurab galiban ba a saka masa fata haza huwa al'aslu akan yi shi ko dai da zare ko da kaɗa da sauransu amma ba fata a tattare da shi in ma an sata to za ka gabata da yawa sosai yawwa to kaga tun da zance wanda ya fi ƙarfi kamar yadda shi alƙasimi ya ta haƙiƙi a kai haka shekul albani shi ma ya zo ya ba da gudunmawa a kan risala ɗin cewa in an tattara hanyoyin sun kai labari to kaga shi kenan sai zan su ƙaulin malikiya ƙauli ne wanda yake marjuhi kuma ba su kaɗai ba ne suka ce hadisan ba su inganta ba akwai malamai minal muhaddisi na ma da suka rauna na ruwayoyin wanda ana jingina shi zuwa ga sufiyanu a sauri wanda kaga imamin ne min a immatul muhaddisina yana daga cikin turaku na malaman hadisai to yana daga cikin waɗanda suka rauna na hadisin jaurabi to amma dai abinda suka tafi a kansa yana da rauni saboda haka kamar yadda za ka yi shafa a huffi haka za ka iya shafa a kan shi ma safa asani sharaɗi na biyu an ya kuna ƙahiran shi huffi ɗin nan ya zamo mai tsalki mana an yi shi ne da abu mai tsalki ba da najasa ba falayam sahu alan najisi ba zai mukallafi ba zai shafa akan huffin da aka yi shi da abin da yake najasa ne kamar fata wadda take ta najasa sai ba da misali ka jildil khinziri kamar fata alare wanda najasa ce to idan aka yi hufi da fatan alade ba za a yi shafa a kai ba wa jildil ma'akuli ghairil muzakka ko kuma fatan dabban da ake ci amma ta mutu motsai kamar rago ko saniya ko raƙo matan mutu ba yanka eh? to ai can kaga mun karanto a baya fata ana iya cire ta a yi amfani da ita za a iya jeme ta ko a yi wasu abubuwa to amma ba a kwafi da ita amma za ka iya yin salka ka dinga sa ruwa da sauransu amma ba za a yi kwafi da ita ba haka ba za a yi agalemi da ita ana shimfiɗawa ana sallah ba sai dai a yi wasu abubuwa na al'ada da sauransu ko a yi takalmi da abubuwa wannan duk ya halatta shi ma idan an je mi to jima a wurin malikawa ba ta tsalkake fata inda huffi za a yi da shi ko kuma a galimi duk da wasu suna halattawa cewa a wannan jima din da aka yi to a yi tsalkaka ne ga wannan najasa din ya ɗauki wannan ƙauli kuma eh yawwa kamar yadda hadisi ya tabbata cewa je mai fata to tsalkaka ne gare ta wasu sun kalli wannan suka ce saboda haka idan an yi hufi da ita to za a yi amfani da shi kuma za a yi shafa a kansa za a yi agalemi da shi kuma ana sallah a kai duk babu laifi to shine ce awil muzakka ko kuma dabbar da an yanka amma gairil ma'akuli amma kuma a shari'a ba a ci eh kamar mutum da yana da jaki ya gaze mutu sai ya yanka shi don ya sauwaƙa mai to mi an kai ka gani ka gaba a komai ba ke da eh to wannan fatan ba za a yi amfani da ita ba wa inda biga mala ya ce ko da an je mi tun da asalin naman ma haram ne kuma an karanta a baya da nama da nono da fata da sauran abubuwa su suna bin hukuncin naman dabba ne asalisu da uku an ya kuna makhruzan hufin nan ya kasance a ɗinke kamar yadda muka faɗa a cikin tarifi ko dole sai ya zan ɗinka shi aka yi shi hufi ɗin sharaɗin aimi shafa a kansa yauwa saboda mi ambatansa ya zo a tarifi da muka ambata a farkon karatu falayam sahu to in haka ne mukallafi ba zai shafa alaihi akan hufi ba idza kana marbutan in ya zan daddaura shi an kai an kukkulla shi an gane an kullace an kullace an kullace an kullace ko irin yadda yara ke yi su samu takarda ko kwali sai su lallaka su yi takalmi ko riga ko mota da sauransu to sai zan shi ma da ya samu fatar sa madadin ya dinka to sai zo yana kukkullata yana kukkullata ya ɗan yan dabaru dai sai ta fito bisa ga sifa irin ta kufi amma ba a ɗinka ba eh to shine marbutan din minar rabbi shine abin da za a ɗaure auna hawa ko abin da ya kama da ɗauri an gane yawwa kamar kila ya samu gam ko su gulu yana abin nan ya laka nan ya manne ya laka nan ko ya samu kusa ko wani abu dai da sauransu to ko da ya fito da siffarsa ta kufi ba zai shafa a kansa ba an gane saboda ya fita daga tarifin da aka yi ko na cewa ya zamo makaruzin a ɗinke ba wanda aka ƙwaƙƙulla ba arrabi'u na hudu an ya kuna satiran ya zamo yana suturcewa limahallil fardi ga mahallin da ya zamo wajibi a wanke na kafa wanda shi ma ambata ko yawwa shine inda aka aka ce wajibi ne ka yanke shine ka wanke shine daga kan yatsunka har zuwa idanun sawu an gane ko kamar yadda Allah ya ce wa arjulakum ilal ka'abaini ai ma al ka'abaini saboda haka ku wanke kafafunku tare da idanun sawu su shigo ciki ila nan ma'anar tama'a ma'ana su ma idanun sawun a wanke su to ya zan kufi din da kassa duka ya rufe mahallin wannan farilla din to anan ya halatta me kai shafa a kai ko lama na ƙafa banda abin da ya tauye daga mahallin farilla kila ya sa shi amma idanun sawunsa a waje ana ganin su to zai yi shafa a kansa ba abinci wannan ko ba zai yi shafa a kansa ba falaye sahul masu shafa a kansa baya alaiha baya halatta a kansa baya inganta tunda bai rufe mahallin farilla ba wakaza haka in kana fihi kharqun kabirun haka in ya zan kuffi din akwai huduwa ko kusuwa ko kecewa tare da shi kuma kusuwa tana da girma tana da faɗi to shi ma ba zai shafa a kansa ba tun da wani abu na kafasa ya bayyana to ina misalin harkuwa mai ko kecewa mai girma shine ce kadduru sulusul kadami shine ya zai an auna kafarsa aka kasa ta kashi uku to kashi ɗayan a fili yake hufin bai rufe shi ba alƙadam ana ana nufi a rijin wannan kafar tasa in an auna ta aka raba ta kashi uku to kashi ɗaya a fili yake a waje yake kashi biyun shine hufi ya rufe to ba zai shafa a kansa ba kenan yanzu ya zama wajibi ya cire shi sai ya koma zuwa ga al'asulu shine mai wankewa abinda zai yi kenan alhamisu na biyar an yi yumkina ta tabu'ul mashefihi ya zamo yana yiwa ya dinga tafiya da shi in ya sa shi na batar an gane in ya zai in ka saka shi ba za ka iya tafiya da shi ba shi ma ba za ka yi shafa a kansa ba sai ba da misali falwasu'ul ladhi la yumkinu an yutabi al-mashya fihi la yamsahu alayhi kufi wanda yayi wa kafarsa yawa yana da yalwa sosai yana da fadi in ya sashe yana tafiya kafa sana fitowa waje sai ya tsaya ya gyara can can can in ya taba tafiya kuma ya tsaya ya sake gyarawa to irin wannan kufi ba a shafa a kansa ko irin wannan jaurabin a wurinsu duka ba za a yi shafa a kansa ba saboda yanzu dole kaga sai ya cire shi ba zai ji daɗin tafiya da shi ba to shi ne layin sahu alaihi ba zai yi shafa a kansa ba ko kuma ya zan ya yi masa kunci a ƙafa an gane yana tsagura masa ya matse shi sosai eh ba na daidai ƙafarsa ba ne ya saka to ba zai yi shafa a kansa ba dole sai ya zama daidai kafanka kana iya tafiya da shi lafiya lau ba sai kasa takalmi ko wani abu ba tudu wannan sharuɗan guda biyar in kuka duba sun bayyana a cikin wancan tarifi da ya gabata ko kullu satirin min jildin makaruzin ko satirin lirrijilaini ko li mahallil fardi mumkini mutaba'atil mashi alaihi to suka ce haza huwa al-khuf duk khufin da bai cika wannan sharadi ba ba khufi bane to wannan su suke da alaka da khufin karan kansa sauran guda biyar da zai ambata su kuma suna da alaka ne ga shi mukallafi shi wanda zai sa khufi shi ma yana da nashi sharadi yawwa yanzu waɗannan iya na kufi sau da haka in kana da kufi sai ka auna sun cika sharuɗan ko ba su cika ba in sun cika shi ke ne in kuma ba su cika ba shi ke ba za ka yi shafa a kansa ba to nan za mu kwana insha Allah in mun dawo sai mu tashi na shida سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله